الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ranar juma'a hudu daidai ga watan takwas watan sha'ban watan da ake so duk musulmi ya azumci abinda Allah ya hore ne ko dai ka azumci rabi ko kuma a ka ƙara wasu na ganin ma gaba ɗaya ka azumce shi amma magana mafi kyau ba a azumta shi gaba ɗaya ka azumci dai kaso mafi tsoka kenan inda za ka azumci kwana goma sha shida ai kayi mafi yawa ta ce ya rasu na ga banga kana yawaita azumi a wani wata ba bayan ramadan irin sha ba nan aisha ta ce eh wata ne da mutane kan gafala tsakanin ainihin wato yani tsakanin rajab da ramadan saboda ina tunatar da mu muhimmancin azumtar watan sha'aba sosai in kai sha biyar insha Allah in kai abin da ya samu wanda gara ma kuma zai iya yin azumin annabi dawo da a wannan wata yau ka yi gobe ka sha a gara ka samu kwana goma sha biyar kenan shikenan watan takwas Allah ka ba mu iko shekara ta dubu da ɗari da kuma arba'in da bakwai kamar da muka ji daidai da ashirin da uku ga watan janairu watan ɗaya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratun nisa wadda muka fara ta satin da ya wuce mun yi mukaddima a kanta adadin ayoyinta da kalmominta da maharufanta malan karanto mana daga aya ta hudu inda za mu tashi Allah ya sa mu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا Allah ta'ala ya ce wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlatan ku ba mataye sadakokinsu jami'in sadaki kenan ni'ilatan kyauta daga Allah shine nihila amma fa in tibna lakum an shay'in min nafsan fakulu hani amriya idan su matan fa in tibna lakum idan cikin dadin rai suka yago wani abu cikin suka suka baku to ku ci abinda suka baku hani'an an gane ko cikin kwanciyar hankali mari'an mai daɗin haɗiya kenan ya halatta mace ta ce sadakin da mai aurenta ya bata miliyan biyar ce na baka miliyan uku ce amma bayan ya zauna a hannunta tuku mun sha faɗa kuskure ne misali ta ce to auren nan da za a yi sadakin ba ma sai ka bar wani yafi tunda Allah ce a bayar sai mu ce biki fanci ayar ba ai Allah ce wa'atu ya zauna a hannunki tukun sannan ki bani raftun ku kalli ayan wa'atu Allah ce ku ba su saraka babu laifi ta yago wani abu ta baka amma da sharadi sai ka aiwatar da fadin Allah wa'atun nisa a sadaqatihinna sadaqatihinna kamar da na faɗa shine sadakokin su sadaki malam wato ba zan ce kuɗi ba a'a dukiya ce da kake bayarwa ita kuma dukiya ta fi tsoron kuɗi faɗi hularka ai dukiya ce za ta kawo ma kuɗi amma kuɗi shine annakadu kaga naira kuɗi ce kila ka ce kuɗi ne amma space faɗin ga naira ne za ka mata ka ce ce kamar ka ce hausa ba dabo ba ne ko ce ka misali naira kaga kuɗi ne kuma dukiya ce amma hularka ba kuɗi ba ce amma dukiya ce ko ba gani ba za ta iya fecin kuɗi gare ka misali to sadaki ba sai kuɗi ba ba sai naira ko dala ko riya mm. kana iya auren mace ka ce na baki a tamfa hollandis ko english works guda biyar ta dukiya ce ko bai yi ba yayi kana iya ce sadakinki gida da na mallaka unguwa kaza yayi mota ta yi waya sadukatihin ni'latan kyauta ce fa daga Allah da wannan sadakin ne take halatta gare ka kake halatta gare ta islam ke komai a tsari ba ba ragada fa lalalala ina sadaki to kuma kuskure ne a al'ada a zo a fifita wai dukiyar aure sama da sadaki ba ba san da mu dukiyar aure mai shi dukiyar aure sai ka ga har ana ana ambaton dukiyar aure har ta shallake ta girma sadaki abinda aka sani sadaki kuma sadaki ya halatta a yi koda ma da bashi a dai yadda cewa eh za a bayar yan daura aure amma sadakin da Allah ana bina bashi iyalanta sun yarda ita ma ta yarda auren ya halatta abinda ba zai ba a ce a'a ba za ba a san da sadaki su wannan ba auren musulunci ba ko masu kiran sadaki wai bp menene bp wai bribe price price farashin mace mace yau fanke ce ita a mata farashi ina da khata kuskure ne a ce wai wai wai wai bribe price al'adar musulmi ba tamu ba ce kuma ba za a ce a yar sadaka ce wai tunda uban ya ba da sadaka yar sadaka ce ba wannan islahat ne wanda suke baki ne ba su da alaka da karantar shari'a wa iyakun kuma ya halatta ka ba da sadaki na hatta dabba na sha faɗa hatta jaki ana ba da sadaki ya halatta ba cin jaki halatta ba a'a amma amfani da jaki ya ɗauko mangala ta dawa ya halatta aiki kuma ya ce wal khayla wal bighala wal hamil litarkabu hawazina wa ya khaliqu mala wa ala Allah qad sabama minha ja'ir sura mai lamba 16 Allah ya ce da doki wal khayla wal hamir da jaki ko wal bighala tukun da alfadari da kuma jaki sai dan ku hau to kenan an halatta mana hawansu ko da abu ba ci ake ba in shi ta ta yadda da shi shikenan ba za ka ce to shikenan ai ba a cin alade ba ce to alade shi entirely haram ba mu da alaka da shi ba za ka yi sadaki da kare ba abada in ba kila karen da aka toga shi ba karen farauta mukallabi na tu'allimu na hunna bima allamakum Allah fakulu to kaddara idan mai farauta ce ita amma mu dawo dai malikiya sun kayyade sadaki rubu dinar wan kwata na dinari to wannan kawai saboda a sami kwanciyar hankalin in ba haka ba idan ka auri mace ka ce to sadakinki zan haddatar da ke suratul baqara auren yayi na ɗauki nan scholarship ya ci karanta medicine auren yayi kun fahimce ni to Allah ya ce wa'atun nisa'a ku ba mataye saduqatihinna sadakokinsu ni'latan a matsayin kyauta amma fa in tudna lakum an shins an shay'in nafsa idan suka ɗebo wani abu daga ciki akan suna so to ku ci hani'an wato cikin kwanciyar hankali mari'an mai daɗin haɗiya kamar da na fassara to anan ana iya ba a ba da sadaki a ce kar a kai ma yarinya a kai ma iyayenta Allah ce wa atun ne sa'a sai mu ce baba in mun ba ka kai gare ta mu yi aiki da zahirin qur'ani ce a ai an kai ma uwarta dama tana da bukata sai mu ce ya zo hannunta tukun in ya so ita kuma ta ce to mama ga wannan na baki yau aka ce ma ta ba miji balantana uwa da uba amma kar a yi karfa-karfa a ce an cinye ba daidai ba ne ku kiyaye masu karɓe sadakin 'ya'ya sannan ku zare musu ido ku daina wannan ku ba su zahirin ƙwarai wa atun nisa sadaka ta in yi so idan suka ba da wani abu babu laifi kamar da muka ji ka karanta aya ta gaba wala tutu sufaha amwalakum kar ku ɗauki dukiyoyi ku ba wawaye dukiyoyinku dukiyar da ji'alallahu lakum qiyaman qiyaman ko qiyaman fuska ne dukiyar da ita ce jigon rayuwa dukiya ita ce qiyaman ka gane ko dukiya jigon rayuwa ce da ita kake aurawa da ita kake aure da ita kake kulawa da rayuwa ‘ya'yanka kana bukatar dukiya zumunta na bukatar dukiya yaɗa wannan karatun dukiya kenan shi za a shi sa Allah ya kira dukiya kiyaman jigon rayuwa to kara ɗauki dukiya a ba wawaye aka ce in aka ga mutum ko ɗa da aka mutu aka bar shi an bar mai dukiya ma ɗuɗuwa kuɗi mai yawa amma sai haka fanci yana fallasa kuɗin yana ɓannatarwa to a yi mishi hajiru a kwace dukiyar amma ainihin iyayen shi waliyan shi a ce karka tos ka zo daga baya ka zama to miskini kana bara kana roƙon mutum kuma baban ka maku da ke da yawa to shine Allah ta zaki cewa wala tu'tu sufa amwalakum kar ku ba da dukiyoyinku ga wawaye masu bannatar da dukiya bannan dukiya haramun ce laifi ne kai wasa da kuɗi an gane ko laifi ne kuɗi kuma idan ya zo hannunka ka tattala shi ka jalauta shi ka alkinta shi ka yi kishin shi amma kar ka zama bawan shi yi ƙoƙari ka mallaki kuɗi amma kar ka bari ya mallake ka kun gane hausar idan kuɗi ya mallake ka sai ka zama bawan naira ba wanda kake gani da mutunci in ba shi da kwandala ka zama abdu naira madadin abdullah amma ka mallaki kuɗin ka tattale shi ka jalauta shi ka yi kasuwanci ka je duk inda za ka je kar ka ji zafin kashe dukiyar wajen bin allah kar ka ji haushin kashe ma zumuntar ka kuɗi sai dai ba ka da hali saboda allah ta'ala ya ce dukiya qiyaman amma warzuquhum fiha kudin ga yankowa kuna ba su fiha ciki ya halatta an bar mishi gadon miliyan 60 miliyan 100 miliyan kaza kaza ko ga zai wasa da kudin to sai ce ku kawo a boye mai in ya tashi neman biyan bukata a ce to ga wannan shine warzuquhum fiha ku dinga fintunowa ciki kuna ba su daidai bukatarsu kada kuma ku yi kane kane ku hana su a'a ai su ce ku damar da aka ba ku don ku kare dukiyar ne kar ta lalace ta balbalce ta salwance araftum tayyib saboda haka Allah ta'ala ce ku azza suke daga sannan waqsum ka ko tufatar da su wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuke gaya musu magana mai kyau wane kudin nan naka ne ba kwace maka akai ba ana sun a taimaka maka ne muna gudun kar a zalunce kolon ma'arufa kada ya samu impression a wake ne da kudi na amin haka musamman zamanin yau sai da human rights lawyers a za a kwace kaza kaza kaza la ku gaya musu magana mai kyau kun fahimce ni ko wani ya tambaye ni kaza dukiya ce ya ce malam na fidda zakka ne na kudi mai yawa to wanda zan bashi na ga in na ɗauki wannan kaddara miliyan hamsin ne zakan da za a bashi ɗauka in danka mai gaba ɗaya ko ko a'a na riƙe na ɓoye na dinga bashi a hankali a hankali ganin cewa in na bashi za ka tarwatsa dukiya na ce amma kai ya kamata dai ka tuna har ka da zakka ta miliyan hamsin don kama da kuɗi da yawa amma tun da yanzu ka fitar to ba ta ka bace ba ta ka bace in ka mutu magadanka ba su da haƙi miliyan hamsin ɗin ta wanda suke cancanta a basu gado ne to tun da ta wani ce yanzu na ce ɗayan uku ka yi mai bayani haƙƙinka miliyan hamsin amma zan ajiye maka in ka yarda ko kuma in ka gaba shi da hankali ma fahimta ka yi shuru ka dinga ba shi a hankali a hankali ko ka ɗauki kuɗin ka ba shi shi kenan an fiti don kada kai ma wata annoba ta fada maka bita kansu zaka harka kuɗi ba abun wasa ba shi yasa baya halatta a shari'ar musulunci ka ce za ka shiga harka ta kuɗi baka bi dokokin musulunci ba kuskure ne a zuwa ce da kai ai akwai wata harka ta kuɗi ce amma wannan harkar babu faduwa kullun riba ne kullun riba cuwa-cuwa ce ba daidai ba ne aika kawo naira miliyan goma duk wata za a baka kaza ba faduwa ƙarya ce a ƙa'idar ethics na islamic banking and finance ƙa'idar harkokin kuɗi a shi'urul maliyyar islamiyyar naziha duk hannun da ke kirga riba watan watar dole ya kirga faɗo sai ka ce a ga ciniki ai ba faɗo to ba gaskiya ba ne akwai ka'idar al-ghulmu bil ghurmi ghulmu inda riba watar akwai faɗo to haka ina faɗa ne kuma yi da hankali masu zuwa ce ga wallahi wani ciniki ne ai wato ba faɗo a ciki ba gaskiya ba sannan kuma dole ne kuɗin ka karka sallama shi zuwa cinikin abin da akwai haramun ce bayan halatta ka ba da kuɗi a yi cinikin sabon allah fina-finai na banza ko ainihin kwaya ko giya ko ba karuwai ya ake ko ka ce akwai wani football club club na kwallo ka ɗauki nauyin su su yi ne su yi wasa kuɗin ka don wasa allah ya baka ya ake kare kuɗi na da tsafta Allah ka bamu mai yawa mai kuma albarka mai kuma tsarki ya rabbal alamin ku gaya musu ƙaunar ma'arufa magana mai kyau aya ta gaba
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وجدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح sannan ku sa ido a kan marayu har lokacin da balagu suka kai jallin aure to kaga nan ana ana ma waɗanda kira auliya umur kun gane ko waɗanda suka maka ce guardians na marayu kai ne maraya aka sashi a ƙashin kulawarka to Allah ce ku sa ido a kansu hatta idza balagun nikaha har lokacin da idan suka kai aure to nan karka ce ai da marayu maza kawai ake nufi a har da mata ai kun gane idan qur'ani ya amfani da lafazin ainihin namiji wannan ana kiran taghlibul jins mata ma sun shigo in ba haka ba kullum Allah cewa ki ya ayyuhal ladina amanu kaga a larabcin maza kawai ake yi magana kenan karka ce to me yasa ba ce ya ayyatu hallati amanna ba sai mu ce kaga ai da aka ce amanu in ka ce mu'minai ka kana nufin maza ne kawai har da mata araftum saboda haka ya jama'a yake cewa ku sa ido akan marayu mana ku jarrabe su hatta idza balagun nikaha har idan sun kai shekarun aure fa in anastum minhum rushdan farfilin amwalahu in ka ce anasa shine ka ɗebe haso idan kun natsu cewa a hankali ya zo gare shi wani ne yanzu yake tattalin kudin shi to shine anastum minhum rushda idan kuka fahimci sun shiryu to farin amwalahum fadfa'u ila amwalahum ku dauki dukiyarsu ku mika musu marayan nan da aka sashi karkashin kulawarka ga kudin shi a hannunka kana kai kawo ka tafi can ka tafi can kana jalota dukiyar to idan ya isa aure ka fahimci hankali ya zo gare shi kace to dukiyarka da aka bani in sa ido a kai Allah ya sana iyawa ta gashi kuma ka kira mutane shaidu duk yadda aka bani ta wannan yaro to na maida mai kayan shi ku zamanto shaidu Allah shi ne shaida don kar a ce in kai kirga shi mutu a ce ta ai ma ya mutu da dukiyar maraya a zo ana ta hauragiya tsakanin kai da aka baka ajiyar da magadanka musamman kuma ba dukiyar ka bace ko mu gane bane saboda ka ka kira ku ba su dukiyar su an gane ko yace wala ta'kuluha israfan wa bidara ka duba daki daki ake ba mu dokoki wala ta'kuluha kar ku lamushi dukiyar israfan saboda kawai ganin kuɗi ne mai yawa ku dinga fantamawa ciki sai ba taka bace wa bidaran kuma ku yi maza maza maza kafin su yi wayo shine bidaran ke yani ka annakum tubadiruna qabla an yakunu bulagha kar ku yi haka yani israfin saboda banna out of embezzlement su condemnania da kuma ainihin bidaran saboda wai sauri bari mu ci maza maza kafin su yi wayo la kar ka yi haka duk inda ka ji qur'ani ya ganka sai dai bawa yaki kawai amma qur'ani ya kare subhanallah Allah ka ba mu ikon kiyaye kar ku ci dukiyar israfan saboda banna wato in ma har an yadda ka cikin domin mai kula da maraya haramun ne ya ci dukiyar maraya wala taqrabu al illa bil ta'asam can cikin soto yani al-an'am karkaci dukiyar maraya sai da dalili mai kyau ok to mai dalili suka ce abu ne kama uku na farko kai ne aka ɗora maka kulawa da dukiyar maraya nan wani ga dukiyar nan ka ringa zuwa kasuwa ka je lagos ka je aba ka zo kano ka je dubai kaza kaza kaza misali fa sai ka ce to ni ba zan yi kyauta ba sai an biya ni to kaga na an taba dukiyar maraya ita ai da dalili ne tare da in zai yi ka yi kyauta kama sai an biya shi ɗaya kenan sai ya zama to na biyu ba biyan ka ake ba ko sisin kwabo sai ka ce to amma fa ba a biya na komai amma zan ɗibi cikin kuɗin zan ɗibi abin da zan ci abinci a hanya shi tun da shi ke wahala bai taɓa dukiyar ba amma da dalili na uku rance to nan sai an rubuta ba za mu baka dukiyar yaron a matsayin maraya ban miliyan kaza sai idan waliyansa sun zama shaida a yaka misali to inda ma aka baka dama ka taba misali ba an ce ka ci abinci ba to sai ka ga kawai bari ka bararraje ka ci kwai ka ci wane ka ci abu sama da bukatar ya zama israfil eh an yadda ka ci bisa sharaɗin kai ke jalauta dukiyar amma kai sai ga ta buzo ta faɗo ga sassa sai kai ta ci kai ta ci wannan israf ne akhi kare ko kace ai tunda dai ina kiran waya to muna gari kaza bari in sai waya ta ainihin naira miliyan biyar daga waya daga kuɗin misali israf maraya ne ai idan ka sai waya ta dubu ɗari biyu za ta yi ba ta dubu ɗari uku ba ta yi to daga nan za ka hararo ma nan kar ku ci doke cikin ɓanna wa bidaran kamar da na faɗa ku yi sauri-sauri kafin su girma shine an yakbar wa man kana ghaniyan falyasta'fif cikin kuma waɗanda aka ba su lasisin tabawa bisa sharadin da na ambata wanda duk wanda yake shi mawadaci ne ya ma kafe ce kai ne ba zan ci ba dan an ba da miliyan hamsin in kula ina da ainihin biliyan ɗaya me zan yi da ita shine falyasta'fif ya kame wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf to wanda yake talaka fa shi ya ci a cikin da'irar shari'a bil ma'ruf kun fahimta ko yawa fa idza dafa'tum li amwalim idan kuka miƙa musu dukiyoyinsu to fa ashru alayhim ku kafa shaida kamar da muka faɗa to wannan yaro ya kai shekarun balaga da hankali jama'a ga dukiyar shi na maida mai ku zama shaida wa kafa la hasiba Allah shine maishi a matsayin mai iya lissafi الله يسامحك
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال اللام مجرورة لتعلقها بلام الإلا مجرورة للرجال kuma suka ce wannan lamun din littamlik ce ba likhtisas ba ne ai mallikuhum kamar da Allah ya ambaci wanda za ba su zakka a cikin sura mai lamba tara aya ta 60 me yace innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wala min har litin nan yana nufin su za a danka musu amma ragowar guda ta ce wafi su ba za a ba su ba sai a je a kalli menene suna ba da zakan a je a warware matsala game da haka nan Allah ta'ala ya ce lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun ya tabbata ga mazaje wani kaso na daga abin da aini iyaye biyu suka mutu suka bari a ganin za shigo muka kofar rabon gado kenan kun gane ko ya tabbata ga mazaje rabo na daga abin da iyaye biyu suka mutu suka bari idan uba ya mutu ya bar ɗa ba shi da kaso a cikin dukiyar uban shi yana da shi ok idan uwa ce fa walida araftun shi yasa ma aka ce mai cin gado ba a yi mai wasiya la wasiya salwari wannan dan zai gaji uban shi da ya rasu to ba daidai bane shi uban ya ce na yi masa wasiyan kaza to ai shi magaji ne dan me za ka yi masa wasiya na ci gado yana rara gefe ne a baddan arabtum saboda haka ya tabbata ga mazaje rabo na daga abin da iyaye suka mutu suka bari walakka rabo da kuma yan uwa na kusaci wanda ya kamata walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun mimma qalla na ukafa nasiban mafruḍ haka su ma mata suna da rabo na daga abin da iyaye biyu suka mutu suka bari da yan uwan kusaci mimma qalla minhu abin da ya karanci cikin abin da aka bari auka so ku yawa nasiban mafruza rabo ne yankakke a cikin hukuncin an gane ko to kamar da nace kusan muqaddima ce kan rabon gado rabon gado ilimi ne wanda yake shi rabi ne na rayuwa suka ce ilimi ya kasu gidan yau akwai ilimin da yake a rayuwa ake aiwatar da shi akwai ilimin da sai bayan an mutu ko da dai masu raba gadon su rayu ne ita amma ba za su yi aiki ba sai da an mutu ai kokwa kun gane abin da ke sa a ci gado nawa ne wanda ya sani ya daga mai gaba abin da ke sa a ci gado nawa ne kafin mu je ga rabo mata kaza namiji a bashi kaza nawa ne uku ne gaya min su ma ba'dahunna lil mawarithi saba jamil kenan daga rahabiya ya kotun din wannan baiti yace asbabu mirasil wara salafa kullun yufidu rabbahu alwirafa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab causative agents na gado abin da ke sa a ci gado guda uku nikah aure kuwa matarka tana da gadonka da kaga aure ke sa a ci gado amma sai idan auren nan nagartacce ne ba aure na haramci misali auren shigari ba aure ba ne ko an yi ba ya tabbatar da abin mai auren shigari mutum ya ce ba ni kanwarka nima in baka tawa babu sadaki trade by barter kenan ko to ba zai yiwu ba wannan ba aure ne mai tabbatar da gado ba ko abin da shi ake yi wai mutu ala wannan ba aure ba ne dagaro ne auren da ya cika sharaɗi ga waliyi ga waliyi stroke wakili ko ga sadaki ga shaidu ga siga nikah aure na biyu wa wala'un menene wala wato alaƙa tsakanin bawa da ubangidan shine wala'i idan mutum yana da bawa ya yanta bawan to wannan bawan in ya mutu ubangidan shi zai gaje shi shine wal mu'taqi dhil wala'i inji da shi ar-rahabi da yake bayani yadda rabon gado ya kasu gidaje sannan sai kuma me uku ka faɗa ko wa nasab yawwa da dangantaka ta jini akwai gado tsakanin ɗa da uba akwai mana masu cin gado cikin maza nawa ne goma rahabi ya kawo su yace walwari sun minar rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira alibn wa ibn libn mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala sai da ya koro su alibn da wa ibn libn dan da wal abu uba wal jaddu da a'a sai ce me wal akhu min ayyin jihati kana haka dan uwa daga ko ina dan lahu qur'an تتشي وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع كلاما ليس بالمكذب أنت قوة وأن يراك أوتجي كم أبايك قالوا يتشي والعم وابن الأم من أبيه تتشي فاشكر لذي ذنبه لذي البيان وتنبيه يتشي كقودي وانا بياني نيمة كمانا جاء الرأي ويكقودي مي سننكما سيتشي مي ينا بياني مصر haka kuma ainihin su kuma mata ok sai ce kuma me sai ce wazauju wal mu'tiqi dhil wala'i fa jumlatur rijali haula'i su ne masu cin gado amma fuqaha sai suka ƙara mutum biyar dole a san da waɗannan abubuwa saboda karka ɗauki abin da ba na wani bane ka bashi fata kuna min zalimina Allah kiyaye to abinda kuma ke haramta cin gado su ma guda uku wa zai kawo mana su ai ka kawo a shuru na amma نعم أحسنت ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقين معنى abin da ke hana cin gado guda uku ne ka gani masu cin gado guda nawa ne uku masu hana gado guda uku riqqun bauta saboda da kai da kaya mallakan wuya ne wa qatlun da kisa duk wanda ya kashe wanda zai gaje shi kaddara a uzu billah a ce ɗaya kashe ubangiji baba ya ƙi ya mutu bar mu kashe shi mu ci gado to wallahi har abada shi da cin gado kuma sai an kashe shi ya kwarai a masu binnan su suka ce manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaggauta abu kafin lokacin shi to sai ce kai sauri baka da gunzuwa sai a mai uquba a hana shi mace a cewa ta halaka mini don ta ci gado ba za ta ci gado ba har abada kai ba ma wannan ba duk wanda ya gan shi a cikin ciwon ya ga lalle ba zai tashi daga ciwon nan ba sai ce wancan nasu keke wadan ka ta ci gado sai ce sai ta ci gado wallahi sai ta ci sai an bata domin ya bayyana yayi ne saboda tsabar mugunta ka sake ta kana ciwon ajali sai ta ci gado sauraka ya jama'a ilimin gado abu ne muhimmi da bai kamata a yi sakaci da shi ba yana bukatar statistics yana bukatar calculation yana bukatar kasro yana bukatar kaza kaza kaza to wannan saboda muqaddimin ilimin rabon gado ne an gane ko sannan kuma nan gaba za mu ji cewa rabon gado ai ya kasu biyu ai amma mu je ga aya ta gaba tukun
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا الله تعالى وإذا حضر القسمة ulul qurba idan yan uwan mamaci wanda su ba su da gado kawai dai dangi ne ulul qurba idan suka halarci gon rabon gadon an raba an ba wani suna ji suna gani kowa ya samu banda su sai mace to ai ko ba ku cikin ma- ma- ba ku cikin magana ne ba ku cikin alwarasa ƙurai ne kira ku ulul qurba Allah ce to idan suka zo kar ku musu kwalele mana farzuqum ku dan yago na ku ce to ga wannan consolation prize hankalinku ya dan kwanta misali kuma ya kaga abu ne muhimmin gaske wa idha hadara haka ne alqismata ulul qurba idan ulul qurba yan uwan kusaci na jini suka halarci alqisma raban gado wal yatama da marayu wal masakin da miskinai kuma kun san mai yiwa ne ai wato a baya haka ake in aka yi rasa ce to malam wani ka zo a tara dangi ku zo ku zo a ya idanunku wani ya rasu ga abin da ya bare an tattaro kai ya'ya nawa ne kaza kaza gana ka gana ka to yan uwa waɗanda suke da dangantaka ta nesa ai ba su da gado tun da wanda suka fi su kusa ce to su ma waɗannan a ɗan ba su abin da bawashi ke ce haƙul aini wai haƙin haƙin idanun misali wannan babu laifi a ɗan shi ne Allah take farzuquhum ku dan azurta su ko ba gane bane daga cikin wannan abu din da fata an gane ko sannan wa qulu lahum qawlan ma'ruf kuma su magana mai daɗi wani ku yi hakuri kun san ba ku da wannan gadon kun ji kun ji kun yanzu misali mutum ne je ɗauko yaro a gidajen renon marayu ya kawo shi gidan shi yaron nan ya girma ya taso ba dai dan shi bane can sai ya mutu in ga tashi rabon gado zai ci gado yaron dan ba dan shi bane to kaga yana cikin masakin akwai yiwuwar ya ga ah wani ya tashi da mota shi ka- shi kuma nan gidan ya taso to ai tun farko dole su gaya mai ba fa da ba ba ka fa da gado amma ba za mu taɓa nuna maka discrimination ba dan uwanmu ne ke yan wantaka na addini to sai ku ce to kaza an baka ga wayar baba da yaro sai bari an baka waya mai tsadan gaske an sanya mai zuciya amma idan waɗanda suka fi cancanta wannan wayar da na bada misali ba ta faɗa cikin rabonsu ba in ta faɗa ba magana wani ga ahalul al'if ma'abota cin gado kun fahimta ko a gaya musu magana mai daɗi na'am
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
Allah ta'ala ya ce waɗannan da suka bar marayu a bayansu waliyakshan min da'afa waɗanda idan suka bar yara masu rauni su ji tsoro wanda suka ji tsoron wani abu zai faru da su nan ana nufin inda mutum ajali ya zo yake ganin to ai ya bar zurriyatan da'afan khafu alaihim Allahu akbar yara ne yan kanana sau nawa ake wannan uba ya mutu ɗayan suna shan nono sun zama zurriya dayafa ko kuwa ku yarinya ya mace bata ma isa aure ba sau nawa aka sha wannan to Allah ta'ala ya ce waɗanda suke barin yara raunana a bayansu da suke jin tsoron me zai faru da su to falyattaqullah ji tsoron Allah a nan tsoron Allah na nufin me ka kalle su abinda ka samu na dukiya ka yi musu misali shiri na rayuwa saboda gaba kana da hali dukiya don ba za ka kwashe dukiya kana kaiwa waje gidanka bai koshi ba ka ji tsoron Allah sa'adu bin abi waqqas Allah ya kara mai da kaga da ya rashin lafiya ya tsammani zai mutu annabi ya kai mai ziyara ya ce ya rasulullah ni mai dukiya ne ba mai cin gado na sai yarinya kwaya daya in ba ta doki ce la in ba ta rabe la Mm-mm. sai ce to ok wasiya kai afin wasiya ko ina iya wasiya da rabe ce karka yi wasiya da rabin dukiyarka misali yana da dubu talatin in yi wasiya da rabi nawa zai wanzu kenan ya ce karka yaka ya ce to sulusi fa ya ce to sulusani fa ya ce a sulusi fa ya ce to sulusi na da yawa shi yasa a shari'ar musulunci ba za ka yi wasiya da sama ɗaya cikin ukun dukiyarka ba in kana da dubu talatin to sai ka ce bari in wasiya a ba wani wasiya mai cin gado ba a yi mai wasiya na gaya muku to duka duka karkai wasiya da sama da naira dubu goma domin shine one third na dubu talatin ko ba gane ba sai annabi ce da shi ai ka bar ƴaƴanka a wadace fa ya fi ka mutu ka bar su talakawa suna roƙon mutane to kaga wannan shine kenan ashe ka yi ma yara plan saboda ga ba laifi bane amma ba dan ka samu dawa na mulki ka zama wato ga- ka zama gafiya kai ta kwasa kai ta kwasa kai ta sata abin da ke faruwa abun kunya a kasar mu ya zama guminka ne kar ka bar mai ƴaƴanka a faɗa ce ubanku ɓarawo da ya samu dama ya zama waka cika tashi kar ka yi haka ka yaƙi corruption duk inda yake daidai iyawa na fata an gane ko to da haka ya ne sai yake cewa wato su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida kuma su faɗi magana wadda take ta daidai shine sadida an gane ko as-sadidu al-qawlu at-tayyib al-munasib to insha Allah ba ku da damuwa ko na koma ga Allah Allah ya bar ku cikin wadata ba wani wanda ba zai so bayan mutuwar shi a ciya bar ayin shi cikin wadata Allah ka ba mu wadata suna iya ɗaurowa su su mutu masu barkato yaran ubangiji mutuwa ai ba ta da uba ba ta da ƙani ba ta da kawai ita kawai likulli ajali ne kita araftum to inda lokaci sai mu je ga aya ta gaba ko fi waqt to bismillah إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يا سلام.
وسيصلون سعيرا aya ta goma kenan sura mai lamba hudu innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nara wa sayaslawna waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci saboda fin ƙarfi a ƙwace a danne a buge shi yana ta kuka yana hawaye yana Allah ba da mai taimako sai kai Mhm. to sai Allah ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara kyale su ba komai suke ci a ciki ba illa wuta mahalicin wutan ne wannan magana dan ka saduda kana kana da karfi na bairo a ji a kwace menene lauyoyi duk ku yi ga aya إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون نارا وسيصلون سائرا ذاس ببكو ذاس قونو أشكمت السائرة كما والله إن الله فدا لوكشي kada ka rudu da ya baka lokaci kana ji kana gani abin da ka kwace wa maraya don kana da kuɗi kana da fawa za ka je ina ne wata ma'aikata a dinga forgery din takarda yan ciwaciwon fili ciwaciwon fili da cutar da jama'a sai gashi Allah na daɗe ta ku Allah ka rufa asirin duniya da lahira a mai da hankali rigimar da ake a fili a ƙasar nan wallahi da yawa fa. sai ka dan samu filinka sau ka je kawai an gina shi ai ta rikici ta rigima kana takarda wani ma ya kawanta takarda ko yi ta buga rikici da shi ku ji tsoron Allah abin da yake ba naka ba ba naka ba ne naka naka ne kuma dole sai ya zo gare ka amma banda cuwa-cuwa banda kunga-kunga banda kujuba-kujuba banda kurda-kurda banda kula-kula naka naka ne ba naka ba ba naka ba ne Allah ya kyauta saboda Allah ke ta waɗanda suke cin dukiyar maraya da zalunci innama yaquluna fi butunihim naran wa salun sa'ira za su kona cikin wuta za mu tashi yusikum Allah amma wani ne maraya maraya ai an san maraya duk yaro da bai kai shekarar balaga ba kuma mahaifin shi ya rasu kaga maraya amma suka ce shi maraya fa maraici ba bangaren uwa ba ne abu ne paternal ba maternal ba ne ko ta wannan kenan kafin mu tsaya wa iyakun zan gaya muku abin da na faɗa tunda za mu faɗa yusikun na fiye oladikun game da rabon gado malamai suka ce rabon gado ya kasu gida biyu akwai mai cin gado da da kaso shi kaso ne akwai mai cin gado da rara kowa ya kwashe abin da yake da shi abin da ya rage ya kwashe kayan shi alimamun rahabi ya faɗi baitin amma shari ila sai daga baya tuku me ya ce ya ce wa alambi annal irsa nau'a ne homa fardun wa ta'asibun alama kusima فالفرض في نفس الكتاب الستة لا فرض في الاستواء البتة سيشمي نصف وربع ثم نصف الربع هكذا والثلث والسدس بنفس الشرع سيشي والثلثان وهما التمام فكل حافظ إمام ما أنا وإياكم ربنا قادوا إلي يوني أقوي كصوت eh ina da rubu'i ka haka so ne sulusi sulusani sulusi to wannan kenan akwai wanda shi kuma ba ruwan shi duk ku kare yana kallon ku kun kare abin da rige na shi to yin aka wawa shi ba shi da komai ba idan garin kowa ya ɗauki nashi kasan ba shi da komai ba ina akwai mafita akwai al'aunu ai sai na umar yayi to wannan kila muka zo in Allah ya raya mu lokaci na gaba za mu ƙara faɗa saboda muhimmancin ilimin rabon gado kuma ina ba ku shawara ina ba mu gaba ɗaya mu je mu karanta almanzumatul burhaniya akan rabon gado da arrahabiya rahabiya ta fi shahara mun taɓa karanta ɗaliban mata a nan arrahabiya saboda haddace saboda mai matuƙar amfani ne wajen sun rabon gado Allah ka samu dace ka samu gama lafiya ka ƙara maka samu albarka ya Allah bayinka ne muna roƙonka mun zo gare ka jin littafinka Allah kai ma kowa albarka ya Allah kowa da akwai abin da yake bukata ka fi shi ma sani Allah ka biya mai ya Allah akwai abin da muke ba mu sani ba Allah kai mana magani ka kyashe mu daga sharrin zuciya kar ka ba shi dan dama akan mu ka tsare mu da son zuciya da yaudara da ha'inci da hasada rabbal ya Allah ka azurta musulmi da dukiya mai tsarki inda dukiya take Allah ka danka hannun musulmi kasar mu Allah ka ba mu zama lafiya ya Allah ya Allah ya Allah matasan mu ka taimake mu akan su ya Allah ka hana su fada cikin miyagun abubuwa ka kyashe shirin shaye-shaye yan matan mu ka tsare su da ainihin fita shiga irin na banza ya Allah ya rabbal alamin yan kasuwan mu masu kyakkyawan niyya Allah ka haɓaka dukiyarsu masu maniya mara kyau Allah ka gyara zakatu ya samu Allah ka tsarkake mana ita ga Ramadan na tinkarowa ya Allah ka ba mu ikon azumtar Ramadan yanda kake so subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin